أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى مسلمي يومنا بيرغ وتر رمضان وتا نترى أتكن جير وتنين مسلمتي hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1435 wanda ya dace da biyu ko uku watan turawa nau gare uku ga watan bakwai ne ko miladiya aihuwar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2014 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin suratul baqara aya za mu tashi aya ta bakwai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله سبحانه وتعالى يسي ومن الناس دقتك متاني من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر akwai wanda zai ce mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar ƙarshe ita ce ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mahum bi mu'minin hakika waɗannan mutane ba su kasance muminai ba ayoyi guda biyar ko guda hudu da suka gabata suna magana ne kan muminai a cikin wannan sura sannan an samu ayoyi guda biyu waɗanda suke magana kan kafirai amma za a samu ayoyi guda goma sha uku waɗanda za su bayani kan munafikai domin dama mutanen duniya gaba ɗai idan za a kasa su za a kasa su gida uku ne na farko muminai waɗanda sun yi imani da Allah zahiran wa batinan a ciki sun ce sun yi imani da Allah a waje kuma sun yi imani da Allah shi yasa ake ganin su suna yin aiki irin wanda Allah subhanahu wata'ala yake su waɗannan sunan su muminai kashi na biyu sai kafirai waɗanda kafaru billahi subhanahu wata'ala wa ayatihi zahiran wa batinan waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah kuma suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala a ciki da waje su ne kafirai sai kashi na uku su ne allazina amanu bi afwahihim wa kafaru bi qulubihim su ne waɗanda suka yi imani da bakunansu amma suka kafirce da zuciyoyinsu to waɗannan su ne duk duniya inda ka tafi mutane kala uku na duk inda zaka a kowane irin ra'ayi za a zo a duniya sai an samu mutum uku akwai wanda ya yarda zai hito ya ce bai yarda ba akwai wanda kuma bai yarda ba kuma ya fito ya ce bai yarda ba akwai wanda kuma shi na tsaka tsakiya in ya zo wajen waɗanda suka yarda ya ce ya yarda in ya zo waɗanda ba su yarda ba ya ce bai yarda ba to kaga waɗanda su ne ake cima munafikai to kuma su ne mafi yawancin mutanen da suke bada wahala a duniya shi yasa kun kaga mu'minne da yake ba su da wahala aya biyu Allah kawo aya hudu Allah ya kawo zuwa biyar don saboda ya bayanin su kafirai Allah subhanahu wata'ala sai kawo ayoyi guda biyu amma munafikai saboda matsalar su kun ga ayoyi guda goma sha uku da za su zo su bayani kan munafikai don mi don saboda mutane ne waɗanda cikinsu da wajensu sun samu saɓani shi yasa kuke ganin surorin madina mafi yawancinsu suna bayani ne kan munafikai idan ka ɗauki sura akwai sura musamman wanda Allah ya sabkar sunanta suratul munafiqun sura mai bayanin halin munafikai saboda suna da bada wahala in ka dibi surorin madina in ka ɗauki suratu tauba malamai sun sa mata suna alfaziha sura mai kunyatarwa tana kunyatar da wa tana kunyatar da munafikai domin kashi 60 cikin 100 ko 70 cikin 100 tana bayani ne kan munafikai in ka ɗauki suratul anfal tana bayani ne kan munafikai saboda mi saboda munafiki yahi kowa matsalar mu'amala ya yi kowa haɗari a duniya shi yasa kuma sai sun yi kowa wato azaba mai girma don haka sai Allah yana tsinka yadda annabin shahalin waɗannan mutane Allah ce suna cewa mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe Allah ce ba masu ba muminai bane shi yasa Imamul Qurtubi yake cewa akwai wata mazhaba ta waɗansu mutane suke cewa a'a ai shi imani in ka ce kai imani da Allah da baki to ko da zuciyarka ba ta ce ta yi imani ba to yayi imam qurtubi yace to wannan aya tana karyatar da su domin nan Allah subhanahu wataala wannan mazhaba ana kiranta mazhabal karamiyya wadansu mutane da ake cewa al-karamiyya suka ce shi imani bai bukatar zuciya abinda imani yake bukata kawai abu guda ne shine kai kace kai imani sai yace to gashi nan Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kaga sun hadi da bakin su sai kuma Allah ya kore musu imani yace wa ma hum bi mu'minin hakika su waɗannan ba mu'minnai bane yukhadi'una Allah wallazina amanu suna kokarin yaudara Allah wallazina amanu da suka yi imani wama yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawunan su wama yashkurun amma ba su san da wannan ba cewa yukhadi'una Allah suna yaudara Allah kalima ce wadda ba ta gaskatuwa akan ubangiji Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba a iya yaudara sai in ka ji an ce an yaudari mutum ma'ana bai san abin da an ka shirya ba tunda yanzu misali in dan fowon nayin ya zo ya so ya shirya maka wata gada ka san shi yana iya yaudara ka mutumin da yake yin ƙarya an ka san ƙarya yake yana iya yaudara mutane to Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala la takhfa alaihi khafiya babu abin da yake koyuwa ga Allah balle har ce an yaudare Allah subhanahu wataala sannan Allah subhanahu wataala yana da wato ilimi akan komai to dan haka sai malamai suka yi sabani akan cewa bi ake nuhi da yukhadi'una Allah wal ladina amanu waɗansu malamai suna fassara shi da sun yaudari addinin Allah subhanahu wataala domin sun zo sun zaman to kamar cikon aju ga su suna cikin musulmi ga su da geme ga su da wato gajeren wando amma ko ba su imani da Allah subhanahu wataala ba shi yasa kuke ganin kamar ƙasar Amerika tana aika mutane su je a ƙasar Saudiya su yi karatu waɗannan mutanen za su zamna a ƙasar Saudiya shekara talatin arba'in za ka gane su da geme har sai sun samu doktora doktora doktora a cikin ilimin addinin musulunci amma ba musulunci ya kai su ba za a maida su ne a can Amerika su zamna su rinka ganin yaya za su yi su shirya ma musulunci makirci domin wanda ya karanci musulunci ya san shi ya yi samun damar da zai iya shirya ma musulunci makirci ya kulla ma musulunci makirci to don haka ba wai geme kadai ba ne ke nuna cewa mutum yana da imani a'a munafikan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi Allah ya ga mai wadansu bai san da su ba san Allah ya ce mishi wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kai kanka annabi baka san su ba ka ko san duk mutumin da annabi daga anka anka sabkar ma da alqur'ani bai iya gane cewa munafiki na ka san sifofin shi na zahiri sun yi nisa kenan zaka iske gemin nan yana da kyau eh rawanin za a yi hulunan za a gyara su amma kuma ba imanin a cikin zukatansu ba to shi yasa Allah ce yukhadi'un Allah suna yaudaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin shi ne suke iya yaudara dan shi Allah ba ya yaudara sai don mi an kace sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a ce sun yaudari Allah ba don Allah ya san komi amma tunda Allah ya aiko manzo to in ka cuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar Allah subhanahu wataala ne ka cuta sannan kuma idan kai yaudari wannan manzo to kamar ka yaudari Allah ne domin Allah subhanahu wataala ya aiko shi a matsayin sako yake ya zo ya isar da sako shi yasa mafi yawanci duk inda ya kamata a kawo Allah da manzon Allah wani bi sai Allah ya kawo shi da manzon Allah sai shada su wuri guda yace yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin kaga munafikai suna rantsuwa da Allah da manzo wato yahlifuna billahi lakum liyurdukum dan ku yarda da su sai Allah ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu da Allah da manzonsa ahaqqu an yurduhu bai ce ahaqqu an yurduhu ma ba don mi don in kana jin larabci idan biyu ne za a ce huma a haƙƙo an yurduhu ma sai Allah ce a haƙƙo an yurduhu domin duk wanda ya nemi yarda Allah to yarda Allah tana tare da yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya nemi yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yarda Allah tana tare da shi ba a rarraba su ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wadanda kuka yi imani ku karba makiran Allah kuma ku karba ma kiran manzo sai ce idza da'akum a tsari na larabci ya kamata a ce idza da'awakum idan suka kiraye ku amma da kiran manzon Allah da kiran Allah duka guda ne shi yasa ba yadda za a yi a bambanta tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yukhadi'una Allah suna kokarin yaudara Allah wallazina amanu da wanda suka yi imani wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawunan su wa ma yashkurun ba su san da wannan ba domin azaba da za ta zo musu ranar tashi alkiyama lokacin da za su gane cewa ba su yaudari kowa ba sai kawunan su Allah subhanahu wa ta'ala ce fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض أتكين زكاة منافقين أكوي مرض رش اللاهية wani rashin lahiya ne rashin lahiya na shakku da kin yin imani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala fazadahumullahu marada wannan fazadahumullahu marada jumla ce wadda waɗansu malamai suna kallonta jumla ce du'a'iyya waɗansu kuma malamai suna ganin wannan jumla jumla ce wato wato atfiya kenan wanda an kai ataf fazadahumullahu marada Allah subhanahu wataala sai ya ƙara musu ciyo ko kuma fazadahumullahu marada Allah subhanahu wataala ya ƙara musu ciyo a cikin zukatansu walahum azabun alim suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibun saboda sun kasance suna yin ƙarya ga Allah subhanahu wataala ko kuma a wata kira'a bima kanu yukazzibun saboda sun kasance suna karyata ayoyin Allah subhanahu wata'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ard wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun وإذا قيل لهم إذا أكتشي دسو سومنا في القي لا تفسدوا في الأرض كدكوا يقنا أبايا كسا منين أمسد داس باسو وقالوا سيسوتي إنما نحن مصلحون حقيقة أيموني ما سجارة wato ɗabi'a ce ta ɗan adam komi ɓannar da yake yi a duniya bai taɓa yadda cewa shi mai ɓanna ba ne kar ka taɓa sa tsammanin mai yin aiki na ɓanna ya hito ya yarda cewa shi bai da gaskiya kuna gani yanzu mutum ga kashe mutum a ta justice ya ɗauki abokan son kai a bashi gaskiya ko ba haka nan bane ko mi bannar da dan adam yake yi a duniya to shi bai yarda da cewa banna yake yi shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo da da'awa Allah ya baka shi wahayi ya zo ya kira mutane zuwa ga gaskiya sai fir'auna ya ce annabi Musa ya zo da banna bayan kasa wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad ina tsoron annabi Musa ya canza muku addini ko kuma annabi Musa ya kawo banna a bayan kasa to yanzu idan muka auna annabi Musa ya zo da wahayi sannan kuma annabi Musa ya zo da gaskiya kuma yana kiran ayi adalci shi kuma fir'auna baya adalci yana azabtar da al'ummomin shi sannan yana sawa ana yanke ƴaƴa jarirai tun suna kankana dan Allah idan muka auna da shi da annabi Musa wa ya zo da gaskiya amma kaji fir'auna ce annabi Musa zai zo da gaskiya to duk yadda kake wa'azi kana tunanin a ce ka kawo alkhairi waɗansu mutane sharri na kaka haddasa musu me yasa kake haddasa musu sharri saboda kana faɗin cewa a bar zalunci shi kuma yana son ya rayu bisa ga zalunci wannan al'ada ce ta masu ɓanna a bayan ƙasa kullun kada ka sa tsammanin ba su sani ba sun san ɓanna suke yi amma za a gyara ta sai a yi mata wata dubara sai a ce ai gaskiya ce a nuna cewa ai ku ne abba ku da gaskiya mai kashin mutane ya dawo ya ci mutane su ne su ne sun ka zalunce shi kamar yanzu yadda ake mu musulmi musulmi ake zuwa a iske su a gidajen su a kashe kuma a ce su ne yan ta'adda shi yasa lokacin da Bush ya dauki sojojin America za a yaki kasar Iraki yace za su je mi yace za su je wajen gyara za su je su gyara kasar Iraki za su je su raba yan Iraki da mulkin kama karya to an ce Saddam Hussein ya kashe mutane sun kai mutum 350 mukaddarta Saddam Hussein ya kashe mutum 2000 yanzu mutanen da ake ganin an kashe a cikin yaki na Iraki wajen mutum miliyan biyu har da wani abu to yanzu dan Allah idan musulmi suna da hankali su auna su gani da mutanen da Saddam ya kashe da mutanen da Amerika ta kashe suwa sun kai yawa miye amfanin zuwa Amerika a cikin ƙasar Iraki ga 'yan Iraki ba ni ba ni alherin shi guda amma kuma su cewa an kai za a je a gyara musu ƙasar su kaga an kashe musu mutane an rusa musu gidaje an hana musu tattalin arzikin su ya ci gaba sannan yanzu gashi na an bar su suna yaki tsakankanin su Amerika tana kallon su wannan wauta ce ta musulmi don haka ka sani duk mai banna a duniya ba zai taɓa yarda shi to ce banna ce yake ba dogewa ne za su yi akan bannar su dan haka kada ka sa tsammanin mutum bai da gaskiya zai ce ni ban da gaskiya yana da wahala sai dai mumini dai in bai da gaskiya ce lalle tabbas ban da gaskiya amma dan adam da yayi da jika ja ce a ni ba gilahin komi ba kamar in ka zo mashara'anta za ka yi mamaki wanga yace shi an da gaskiya wanga yace shi an da gaskiya kaga in ba alkali ya kai kwararren alkali ba kuma Allah ya taimake shi ba zai gano waye ne an da gaskiya ba don ba a taba cewa justice ba kowa kowa dan inda har mutun ya yarda bai da gaskiya to da ba a zuwa justice Allah ya ganar da mu Allah subhanahu wataala ce to ala ku saurara innahum humul mufsidun haqiqa su ne maballata na gaskiya walakin la yash'urun sai dai ba su gane wannan saboda suna ganin cewa dan dadin duniyar suke ji shi ya kamata ya halatta musu abinda a haram ka san mutum in yana jin dadi cikin harka bai yarda a ce mai abin nan haram na duk yadda za ka yi yanzu ka ce mutum abu haram na in dai sana'a sai ta to yana da wahala shi yarda ja kai waɗansu malamai sun ce makaruhi na waɗansu malamai sun ce mustahabbi na waɗansu malamai sun ce kaza ya dai su a samu haramkin na a gyara mai ita ya ci abitai ba haka bai jin cewa hasara ce yake maka shi ranar tashin alkiyama Allah ya ganar da mu wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يكتوى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس in an ka ce musu ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani ku ba da gaskiya shine alkhairi gare ku wannan wannan munaficin da kuka sanya a cikin zukatanku ba zai amfane ku ba a duniya ba zai amfane ku ba a lahira ku yi kokari ku yi aiki irin yadda kowa ya aiki ku ba da gaskiya ku zamanto cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce anu'minu kama amanu sufaha yanzu mu za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani saboda duk in kana da imani to kai ne a wawan duniya in dai kai kana da zuciya mai kyau to yanzu a duniya kai ne wawa ina fatan kun fahimce ni duk kafiri da kan gani kai a wajen shi baka san abin da kake yi ba duk munafiki da kan gani a duniya kai a wajen shi baka san abin da kake yi ba duk mutumin da imanin shi yayi karamci kamar musulmi ranke ranke wanda imanin shi dan kadan na to kai wawa ne baka san abin da kake yi ba domin mi domin ka yarda da ayoyi ka yarda da hadisai da an karanta maka aya sai ka ce haka nan da da an karanta ma hadisi sai ka ce haka nan da to amma wadansu wani suka a wannan aiki na na waɗanda ba su san abin da suke yi ba shi yasa kafirai in sun ka gane ka da gemi suka kai wawa kamar gayu waɗanda a gare mu yanzu cikin kasashen mu waɗanda ga sa wagin suna ganin sun waye in ka bar gemi sai su ga a kai wawa kai da ya kamata a ce sai ka kai shekara 60 zaka bar gemi shekara kano zaka bar gemi ya kamata ka aske gemi sai ka bar wanka eh ka sa maka kanka yambo ka bi iqatun muntur ka sa ka samu manyan manyan takalmi kana tsaya kana lankwashewa wannan shine wayewa amma ka sa jallabiya ka bar gemi ka kawo hulla ka sa a wannan kawai izini bai sa abin da yake yi ba to haka kafirai suke kallo duk inda kafiri ya ga musulmi wallahi ya gawawa haka munafikai wai saboda kai in an ka karanta ma aya kana da su kai kai ne wawa duk waɗannan waɗanda ke son duniya haka suke kallon ka in ka zo masallaci a kwanaki akwai wata antan da nake kallo wadda an aka aka kawo nan kanal priskin ga wannan kanal priskin tana ɗauke da nata nau'i na yaƙi da musulunci sai an ka kawo wani film da an ka kawo wani film sai an ka rubuta ma wannan film kin suna cheveux de dieu abinda ake nufi da cheveux de dieu gashi na Allah wato gashin da aka danganta wa ga Allah kun san ko ne gashin da ake danganta zuwa ga Allah wai gemi sai aka gwado musulmi sun yi tsaye suna da gemi za a sallah Allahu akbar sai aka gwado turawa suna kallo wai mutane da sun ka bar gemi ba wai gemi sun bar shi bane saboda wata mota a'a sun bar shi ne saboda Allah subhanahu wataala to wannan istihza'i kenan dole na sai kai hankuri duk wanda imanin shi bai yi karfi ba ko musulmi ko kafiri ko munafiki sai ya ce maka wa idan kai ahli sunna ne aka warka da gemi sai a ce gemin shi yayi yawa ko ba haka nan bane in kana sai aka bar wandon ka yayi sama sai a ce kai lokacin da kake halan baka da kuɗi bane ina ƙara ma kuɗi in ka tashi sayan yadi a baka ka wanda zai kai ƙasa ko ba haka nan bane talauci na sha maka ko ko a ce ƙetaren wuta ce za kai eh to dama wannan al'ada ce ta kafirai zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna min alladhina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawm al qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun qa'ida ce in dai kai imani sai ka shirya mawalakanci don mi don saboda hanya ce ta annabawa babu wani annabi wanda Allah ya aiko wanda ba a yi izini da shi ba babu shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun idan ran shi ya baci Allah yana gina mai kai hakuri wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un hakika an yi izini ga annabawan da suka gabace ka sai dai kaka karshe ya kasance waɗannan waɗanda suka yi ba annabawa izgili abin nan da suka izgili da su ya kewaye su ya halakar da su don haka dole na in ka ce ka rike Allah kai hankuri dole na ka shirya ma izgili dole na ka shirya ma walakanci dole na ka shirya ma komai amma karshe wal aqibatu lil muttaqin bismillah ma'al
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله سبحانه وتعالى يتشي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani sai su ce mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim idan suka koma zuwa ga shaydanu ƴan uwansu ko kuma shugabannin nan su qalu inna ma'akum za su ce haƙiƙa mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un ai izgili ne muke masu imani ai ba tare da su muke ba to wannan shine halin mutumin da bai son a gane matsayin shi kowane irin mutum ne wanda bai son a gane matsayin shi to haka ne yake bai da matsaya guda kamar shugabannin ne waɗanda suke mulkin ƙasashen musulmi waɗannan shugabannin ne akwai inda ba su iya saba ma masu gidajensu akwai inda ba su iya saba ma al'ummarsu to idan suka sai wajen shugabannin nan su can a ƙasashen turawa sai a ba su dokoki sai su ɗauko idan suka ɗauko suka zaka wajen masu imani sai kuma su zaka na ƙasashen musulmi sai su ce musu to ai kuma muna tare da ku suna tare da shugabannin nan su na kafirci kuma suna tare da musulmi saboda bayiwa a yi shugabanci sai tare da talakawa kaga kenan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna hakan ga wato mutumin da yake ko da dan siyasa ne bai son a san matsayin shi in ya ce wajen wancan parti sai ce musu ai tare da ku muke in ya zo wajen wannan parti kuma ce tare da su yake me yake so son ya kai ya samu kuɗi wajen wanga president na parti ya samu kuɗi na wajen wanga president na parti ya hada ya ci gaba da harkokin shi na rayuwa ya hin son dai ya samu entere shi kullum bai son entere ne ya kare matsalar munafiki bai son duniya a ba da shi ba shi na babban matsala sai in an kai nan yaga kuna da ƙarfi ce dama tare muke ana nan ana nan sai zo ki muka a ai in kun ka samu ƙarfi tare da ku muke lokacin da muke adawa ai muna kawo muku tarihi su muna kawo muku labarin su dan yanzu kun ji za ku mun cewa da mu to haka shi ke su kullun ya hisan dai sai ya samu sai ya samu to shi yasa waɗannan suka yi kowa wahala a cikin rayuwarsu idan sun haɗu da masu imani su ce sun yi imani idan suka haɗu da kafirai su ce su kafirai ne kowa suna tare da shi ƙarya kuke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah zai yi musu izgiri malamai suka ce Allah zai sa kanka musu da izgirin da suke yi a ranar tashin alkiyama domin Allah subhanahu wa ta'ala zai bar su sai sun samu haske sun ɗauki hanya ta 'yan aljanna suna tare da masu imani sai Allah shi jaye hasken kaga babu abin bakin ciki mutum shi na ganin gashi zai kai aljanna sai ga babu hanyar aljanna domin dukkan da ya zamanto abu a ce ba a baka da a ce ma zo ka karba hana ma wani na hiciyu da a ce ma wani ba a baka ko ko ku mu ce ba za a bayar ba mu wata hausa da a ce maka zo ka karba ko zo ka amsa sai ka zo kuma a hana maka wani hiciyu eh kaga wanda hiciyu shine a ce ma zo amshi sai ka to a ce ma ba a maka kana fahimta ta wannan yana sa wasu sai ka rike wannan abin cikin zuciyarka kai watan Allah shi baka ranar da zaka zaka zaka ramawa haka ne to Allah subhanahu wataala sai ya bar su me yasa suke son su ci ko ina saboda in mutum kafiri da musulunci yana da karfi za a yake shi haka ne to sai suna son dama an ce mutumin da ya imani haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu in dai musulmi dan uwanka ne mutuncin shi ya haramta gare ka ci mutunci ne dukiyar shi ta haramta gare ka iyalin shi sun haramta gare ka to amma in kafiri ne fa da an yi yaki an kama su dukiyar su ta zamanto gani ba ƴaƴan su da matan su sun zamanto bayi ana iya wato su zamanto karkashin musulmi to kaga wannan shi suke wa gudu sai suka shiga cikin musulunci to Allah subhanahu wataala sai ya bar su ranar tashin alkiyama sai an yi hisabi an bar kafirai sun shiga wutar jahannama su kuma munafikai an to wajen sirati ana nan suna ganin suna da haske sai Allah subhanahu wataala ya bar su a fara tahiya ana saman siradi ana tahiya ana saman siradi ana tahiya Allah subhanahu wataala sai sa a gitto da katanga su kankane su shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul hadid yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-'adhab yunadunahum alam nakum ma'akum قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور Allah ce ranar da munafikai maza da munafikai mata za su ce masu imani unzuru na naktabis min nurikum da Allah ku dan waiwayo dama dan hasken su wannan na imani wanda suka zuwa suna sauraren ayoyi da tafsiri da sauran abubuwa suna dan haske dan kadan dama kuma suna yin sallah dama munafiki ai yana yin sallah ko wa idza qamu ila salati qamu kusala to suna da dan wannan hasken sai Allah ya dan ba su daidai hasken su sai sun fara taya tare da masu imani suna ganin an hausu dadi ana tsaye suna ganin da su aljanna kawai sai su ga dip haske ya mutu sai su ce mu masu imani unzuruna naqtabis min nurikum ku dan waiwayo muna mu dan samu ku dan yada ya muna mu gani sai masu imani sai qilar ji'u wara'akum fantamisu nura an ce Allah ne zai yi magana ko kuma mala'iku ne za su yi magana Allah ya sa mala'iki magana ce musu qilar ji'u wara'akum wannan shine Allah ya sahji bihim a ce musu ku koma ku je can duniya inda aka ibo wa haƙƙi inda mun ka samu kuma ku samu ai mu mun yi ku mu mun san cewa jam'in sallar subahin cikin sanyi yana da wahala ko ba haka nan bane to kai kai kwancin ka wani yazo yayi sallah ya sha sanyi yanzu shi na da haske ne kuma kace sai ya baka koma duniya kai ba irji'u wara'akum faltamisu nura Allah ce faduriba bainahum bisur sai a kawo katanga a buga kankanin su lahu babun batinuhu fihi rahma akwai kofa wadda can ciki daga wajen muminai akwai rahama akwai iska akwai sanyi wa zahiruhu min qiblihi al'azab can waje kuma ta hanyar su munafikai akwai azaba kamar AC AC da can ciki in kana cikin daki ne kake ji sanyi wanda a kusa nan waje ne yake bashi zahi to haka ne za a yanta tun nan Allah ya fara buga mana misali sai Allah ya ce yunadunahum alam nakum ma'akum sai munafikai suna kira alam nakum ma'akum ba tare da ku muke ba ya kai wane ya kai wane ba tare da kai muke zuwa wajen wa'azi ba ba tare da kai muke zuwa wajen qiyamul layli ba ba tare da kai muke kaza ba ba tare da kai muke kaza ba qalu bala sai musulmar ce eh haka ne ba abin mamaki bane walakin nakum fatantum anfusakum sai dai ku kun fitini kawunan ku ma'ana tun cikin zuciyarku ku imani ba wa tarabbastum kun yi ta jiran Allah ya kawo bala'i a halakar da mu'minai wartabtum kuka yi shakka cikin ayoyin Allah in an ce Allah subhanahu wataala na tashi alkiyama akwai kaza sai ce kai kiyama wai a ce wai an ce wai kaza kaza kaza za a yi to kai adda kiyama kai yanzu zaka auna karhin Allah subhanahu wataala da karhin wani zaka auna duniya da lahira wani da zo lahira yadda abin da ake yadda wai baka labari haka karyata wa gharratkum al-amaniyu sannan kuma gurace gurace sun ka rudar da ku kana da miliyan guda kana nan sai to ba mu har sai maka ba sai an samu miliyan biyu ana nan da miliyan biyu kace sai sun kai uku ana nan da uku kace sai sun kai biyar ana guri yayi maka yawa shi yasa in dai ka bi ta guri ba za ka taba alkhairi ba in ka bi ta guri ba za ka taba ma Allah aiki ba a'a ka gajartar da guri ka kai ma Allah aiki amma in dai ka ce sai ka kai kaza to in ka kai nan sai ka ce ƙari kake nema ƙari kake nema ƙari kake nema kana ta neman ƙari kwanakin ka suna raguwa sai mutuwa ta zo maka baka aikata alkhairi ba don haka za a yi musu izgili kun ji abin da za a gaya musu Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yana musu jinkiri shine yamudduhum fi tughyanihim a cikin ketare iyakarsu ta'addancin da suka yi masu imani da ta'addancin da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya'mahun suna cikin demuwa duk wannan ƙarin zunubi da suke yi dama Allah subhanahu wataala da sun so ƙara na su ƙara yin zunubi su cika buwan su na zunubai sannan a sakan ka musu ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda Allah yace waɗannan su ne suka sai bata da shari'a ma'ana su ne suka bata suka dauki ayoyi suka sayar da su da wani dan abu na duniya dan kadan suka dauki imanin su sun ka sayar da shi da kafirci fama rabihat tijaratuhum kasuwancin su ba zai taba yin riba ba wa ma kanu muhtadi sannan kuma ba su kasance shirye ba Allah ya tsare mu masaluhum
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم الله ce misalin sifan munafiqai ka masalin ladhi istawqada nara kaman misalin mutum ne wanda ya hura wuta ko ya kunna wuta falamma adaa'at ma hawlahu lokacin da ta haskaka abinda a kewayen shi zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken su wa tarakahum fi zulumatin Allah ya bar su cikin duffai la yubsiruna ba su gari waɗansu malamai suka ce allazi ismul mausul yana nufin wato kamar jama'a gaba ɗaya a lokacin da kake koyon larabci in an ka ce maka allazi sai a ce maka mutum guda allati mace guda allazani guda biyu allazina jami'i amma waɗansu malamai suka ce allazi yana zakkuwa ga matsayin jama'a gaba ɗaya don mi don nan Allah ce masaluhum ka masalin ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu sai Allah ce zahaba Allah bi nurihim inda mutum guda ne da sai a ce zahaba Allah bi nurihi wa tarakahu fi zulmatin la yubsir waɗansu malamai suka ce a'a lalle allabi ismul mausul tana nufin kowa da kowa tana iya ɗauka shi amma a nan mutum guda ne mutum guda ne ya kunna wuta waɗansu suka zo suka je wannan wuta domin masaluhum misalinsu ka masalin ladhi istawqada nara kamar wani mutum ne wanda ya kunna wuta ko ya kura wuta falamma adaa'at ma haulahu lokacin da ta haskakar da abinda ake waye da shi waɗansu mutane sun ka tsinkai shi ya kunna wuta sai suka zo to ana nan ana jin wuta zahaba Allahu bi nurihim sai Allah tafiyar da hasken su wa tarakahum fi zulumatin Allah ya bar su a cikin dufai la yubsiru da ba sa gani to su munafiqai summun khabarun kinni wato mubtada mahdhufun ay hum summun su kuramena bukmun bebaye na umyun makahina fahum la yarji'un su ba za su dawo ba to irin waɗannan ayoyin gaba ɗaya da kake jin an ce makafirrai kurame na bebaye na makahine suna nuhin wato a wajen Allah subhanahu wata'ala ko kuma abin da shahi shari'a domin da za mu fassara summun munafikai kurame na da ya kamata duk inda munafiki yake kasance mi ya kasance kurma yana yi mai magana bai ji bukmun duk inda munafiki yake idan an ka gane shi a iske shi a matsayin mi a matsayin bebe umyun duk inda munafiki yake ya wato in an ganshi ya kasance a matsayin mai makaho amma ba haka Allah subhanahu wataala yake nufi ba a'a Allah yana nufin summun kuramena ma'ana ba su fahimta ayoyin Allah subhanahu wataala fa a'rada aktharuhum fa hum la yasma'un bukmun bebayina suna iya hudin magana ko wace iri da ta dace da duniya amma ba su iya hudin magana ta alkhairi umyun makahina suna ganin komai wanda ya dace da duniya amma ba su ganin ba su ganin ayoyin Allah waɗanda suke nuna cewa ya cancanta su yi imani da Allah subhanahu wataala domin duk mutumin da yake ganin yana iya yaudara Allah kai kanka kasan wanda mutum ya shiga cikin ruhu domin Allah subhanahu wataala da ya halice ka ya baka basira da kace kai mai wayo to don haka irin waɗannan ayoyin ba ana nuhin ba su da su ba a'a ana nuhin ba sa amfanuwa da irin waɗannan gabobin nasu domin asalin amfanin abu shine yayi aikin da abin da an ka kawo shi saboda shi ko ba haka nan bane kai ne ka sai jaki dan kai ɗaukar kaya sai jaki ne ce mai ɗaukar kaya me zaka cewa sai ka ce baka da jaki ko ba haka nan bane alhali ba jakin bane abba kada aikin ne abba shi ko ba haka nan bane eh kana da tsiya guda goma an yi ruwa za a gona ka waiwaya ko da ka leka daki babu kowa sai ka ce mini sai ka ce baka da tsiya ba wai babu su bane sun kin aiki saboda mi saboda duk lokacin da mutum ya kin abin da an ka yi shi saboda shi to ya zama to babu shi me ya amfani sa wannan abin shi yasa Allah kire su wato walaqad dara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi sai Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa fahimta da su mi an ba su fahimta ba wai ba su fahimta magana ba a in ka zo kai magana da su da yaran su suna ganewa in ka zo zancen magana ta duniyar su suna ganewa in an kai magana kuɗi larja suna ganewa amma in ka ce musu ai imani da Allah sai su maka mm su ba san wani abu Allah ba kaga lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanun da ba su gani da su ko mi ka zo kai magana bisa gare shi suna ganin ka eh su ce maka terrorist su ka kamera kamera su aji in an tashi ganin ka ana tsinkan ka ba wai idanun abba su da ba amma mi abba su gani ba su ganin cewa Allah da ya halicci sammai da kasai waɗannan ayoyi ne da suke nuna Allah subhanahu wataala kadai ya cancanta ayi imani da shi kuma Allah shi kadai cancanta abota mishi shi yasa Allah subhanahu wataala ce walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnan da ba su ji ko ka ja aya ka ja hadisi ba su ganewa amma in ka sa music yanzu na kana ganin kunne suna barbadi ya an ka sa music ko ko an ka sa kiɗi na gargajiya sai ga mutum ya kashe kunne ne amma da an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da shaytani na aljanni shaytan da mutum tare da za su bari har da za ta hiya saboda wasu yaji magana Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu au ka sayyibin minas sama أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين misali munafikai na biyu Allah ce au ka sayyibin minas sama kamar dai wato girgije ne daga sama fihi zulumatun a cikin wannan girgijen akwai dufai wa ra'dun sannan akwai tsawa wa barqun kuma akwai walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim suna sanya ƴaƴan yatsunsu a cikin kunnuwansu min as-sawa'iqi saboda ƙarhin wannan tsawa saboda tarafi hadar al-maut Allah ce saboda tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin Allah ya kewaye sani da kafirai ko kuma wallahu muhitun bil kafirin Allah shine zai yi ma kafirai azaba ya halakar da su to wannan misali ne Allah subhanahu wataala ya basuwa na biyu waɗansu malamai suka ce aunan tana nuhin wa kasayyibin minas sama misalin su na biyu ko kuma au kasayyibin minas sama minas sama ga misalin su wancan na farko kuma ga wani misali in kana so ka dauke shi daban-daban duka dai kusan ma'anar su guda ne domin in ka hada wanga misali da wanga misali duka sun tabbata akan munafikai ko kuma in ka dauki wannan misali ka basuwa in ba a gane ba sai ka dauko wannan kaga duka dai kusan ma'anar guda za su tafiya malamai suka ce nan da aka kawo zancen girgije ba wai girgije bane Allah subhanahu wata'ala yake nufi da kanshi a'a wagga sifa ce ta munafikai wadda Allah subhanahu wata'ala ya siffantar da wato girgije shine alqur'ani alqur'ani shine girgije domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda yake yazo a cikin sahihul bukhari yake cewa misalin abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko da shi kamar ruwa ne daga sama to waɗannan ruwa daga sama sai suka zo suka sauka da suka sauka sai suka samu wata ƙasa wannan ƙasa tana rike ruwa wannan ƙasa ba ta rike ruwa kuma ba ta fitar da wato ciyawa kaga akwai matsala sannan akwai wadda ita tana rike ruwa kuma tana tana fitar da ciyawa sannan kuma akwai ƙasar da ita tana rikewa amma ba ta fitar da ciyawa kaga kenan suna da hali guda uku ƙasa ta farko ba ta rike ruwa sannan kuma mi ba ta fitar da ciyawa shine kamar alqur'ani in ya sabka a cikin zuciyar wato munafiki qur'ani in ya sabka kaga asalin alqur'ani shi na rayar da rayuka ko ba haka nan bane alqur'ani an sabkar da shi saboda shi rayar da rayuka shi yasa duk mutumin da bai imani da Allah ba wani lokaci Allah maka ce yake kira dai aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika dhilla lil kafirin ma kanu ya'malun kaga awwa man kana maitan shi wanda ya kasance matacce ma'ana kafiri bai imani da Allah ba domin kafirai matacce ne a wajen Allah subhanahu wataala to nan sai Allah sifantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa alqur'ani kamar ruwa ne wanda ya sabka to yanzu wannan kasa wanda ba ta karbar ruwa ba ta fitar da cawa wato munafiki kenan zuciyar shi alqur'ani bai sabka bai haddace ayoyi kuma ko da ya haddace su bai fahimta su sannan kuma bai aiki da su ita ko kasa ta biyu ita ce kasa wadda tana karbar ruwa kuma tana fitar da cewa shine mumini ayoyin alqur'ani za su sabka a cikin zuciya sai ya hardace su ya fahimce su ya yi imani da su sannan kuma ya aikata su sai ana ganin gashi nan suna tahiya wannan ciyawan da kuke gani shine in ka tashi aikata wani abu ka tuna Allah ya hana sai ka ce astaghfirullah in ka yi ma Allah laifi ka tuna cewa ka aikata mummuna abu sai ka ce astaghfirullah kaga ana gani inda an ka ce wajen wa'azi sai ka tahi kaga wannan ana ganin ciyawa ta fito kenan sai kuma kasa guda ita ta rike ruwa amma kuma ita ba ta fitar da ciyawa sai mutane su zo su iba sai su sha to irin wannan su kuma su ne munafakan malamai waɗanda suke zakkuwa su rike ayoyin Allah cikin zukata su sai su yi wajiya ba su aiki da su kaga su su rike ruwa cikin zukatan su amma ba su aiki da su ma'ana wannan kasar ta rike ruwa ga mutum yana da ilimi amma bai aiki da ilimin shi shi ya yi karatu ya iya fassara ayoyi idan ya hau saman mimbari yana jan ayoyi kana ganin cewa ma yanzu ana iya tashin kiyama amma kuma da an sabka daga wurin wa'azi an ka shiga to an shiga kuma wajen kalace kalace to kaga waɗannan su ne ake ce ma wato hitila kenan sun haska kama wadansu hanya sun gani amma sun kone kansu Allah ya tsare da mu kasance daga cikin irin waɗannan to kun ga ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin waɗannan shi yasa ake son kuma har yanzu cikin mataki na biyu waɗanda suka rike ba su amfana da waɗansu ba shine kama wato mahaddata alqur'ani waɗanda ba su zuwa su je su nemi fasara alqur'ani kaga mutum alaramma na shekara 50 shi na alarammanci amma ba ya fasara fatiha ba kana ganin cewa wannan hujja ce gare ka a an umurci al'umman musulmi su yi tadabburin alqur'ani kai mai wahala ta kare gare ka don shine hadda alqur'ani fassara alqur'ani da kuma hadda alqur'ani wane ya huya daga cikin su a wane ya huya hadda ta huya domin kana ganin mutum yana shekara goma bai haddace alqur'ani ba ko ba haka nan bane yayi shekara biyu shi na yi ya aji bayan kuma yanzu a ci gaba da yi shekara biyu uku ya aje kuma ya ci gaba da wasu shekaru sai ka shekara goma baka da ce alkur'ani ba amma ta fasara da ka ɗauki littafin kai zuka wannan littafin na fasara ka zo wajen malami sai a fasara maka shi yasa kake ganin maharrata alkur'ani sun yi karamci amma masu fassara sun yi yawa to yanzu kai hafizin alkur'ani Allah ya baka iko ka haddace alkur'ani babban matsala ka ketare ka amma ka ki zuwa ka nemi fassara alkur'ani to wani na ce Allah bai zuwa nemi fassara alkur'ani za a tambayi ka ranar tashin alkiyama domin kana da zunubi babba akan wannan sakaci da kai shi wannan ya je ya nemi fasara alkur'ani cikin wata shidda kai an ce adaran ba duk inda za a jawo aya kai na zaka jawo aya shi yana nan tsaye iya kai ce maka adaran ba ko ka san aya daga magana kan kaza sai ka jawo sai a fassara kuma kai ka san yaro kai ba ka dauki alkur'ani ka je a fassara ma alkur'ani cikin wata shidda ka ja ma kanka aya kuma ka fassara ma kanka shi kuma ya je ya hadda alkur'ani don haka alarammomi wallahi in baku je kun ka nemi fasara alkur'ani ba kuna cikin hadari Allah zai tambaye ku ranar tashi alkiyama ya kadu albarku ya khatafu absarahum ya kadu albarku ya khatafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fi wa idha ablama alaihim qamu ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير نعم kafin mu shiga cikin wannan bayani malamai suka ce waɗannan sifofi da Allah kawo cikin watan aya na zulumatun ana nuhin wato wara'dun sune an ce zulumat shine duhu na ayoyin da suke mutashabihat akwai ayoyi waɗanda ba kowa yake gane su ba ko kuma akwai ayoyin da dole ana mayar da ilimin su ne zuwa ga Allah subhanahu wataala to su ake ce ma zulumat sai Allah ya sifanta waɗannan ayoyin da zulumat domin munafiki kullu in ga aya wanda yake tafi karfin hankali ne bai yarda da ita kaga duhu zai gani waradun akwai tsawa su ne ayoyin da suke bayani kan halin munafikai tsawa suke ji saboda ni saboda Allah yana faɗin wasu sifofi ai sun ce kaza sun ce kaza shi yasa kullun tsoro suka yi to waɗannan ayoyin suna jin tsoron su shi yasa Allah subhanahu wataala ce yahsabuna kullu sayhatin alayhi suna sa tsammanin kowace wani tara wanda za a yi duk ayar da za ta sabka suna tsoron kansu na za ta sabka don za ta yi bayani kan halayen su ko ba ka Allah subhanahu wataala ce ba a cikin suratul tauba ma sai Allah ce yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafiqai suna tsoron aya ta sabka ta fara bayanin halayen su sun ce kaza sai Allah ya ce ma annabi ga wani sun kace wa minhum man yaqulu kaza wa minhum man yaqulu kaza wa minhum man yaqulu kaza in sun yi mitin sun ka aikata kaza kuma Allah ya ce mai kaza suka cewa in sun yi kaza kaza sun kace Allah subhanahu ta'ala yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin da suke faɗa shi yasa da an zo cikin sallah ana karanta irin waɗannan ayoyi sai suna jin da suna ake kamar mutum na ana wa'azi ya sallahin shi da an haɗu sai ce kai mallamin gawa ko shi na da labari na yanzu haka wani yanzu haka in ya san wani abokin ka wanda kuke zarafe cewa ne na zai faɗa mai laihina to wallahi sai na ɗauki mataki kan wannan al'amari a ballan bai sallahin kowa ba aya ce ta zo ta yi bayani ta ce duk wanda yayi kaza hukuncin shi kaza in ka ji laihinka abin da ya kamata kada ka ɗauki gaba da mai wa'azi a'a ka gode ma Allah ya yi maka kyauta domin sayyidina Umar radiyallahu anhu duk lokacin da aka zo aka gaya mai kuskuren da yayi sai shi godiya yace rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi na gode ma mutumin da ya zo ya yi min kyautar kuskuren da ni ya ce min wuri kaza kai kuskure da wannan ne an ka tsere muna turawa kullum suna fatan su ga wanda zai kama su kuskuren su dan adawa su a turai abinda an ka dauke shi ci gaba don mi don in yace ga abinda gwamnati ta yi wanda ba daidai ba sai a yi kokari sai a gyara an ci gaba ko ba ci gaba ba amma mu kuma ba a son a faɗi kuskure kana ta yi tare da mutum kullum yana son ka zan munafikin shi ba ka gaya mai gaskiya masu kuɗi masu mulki 'yan siyasa masu shugabanci kowa bai son ka gaya mai gaskiya sai kai ka sai tare da shi kawai ka ce mai haka nan da duk abin da an kai ka ce sai bon duk abin da kai kake daidai na wannan ba tahiyya ce ta alkhairi ba domin waɗannan mutanen irin su sai ka kiri musu ranar tashin alkiyama dole da in ana tahiyya ta musulunci a rinka gaya ma juna gaskiya kuma a rinka yin nasiha kuma nasiha cikin sharuɗanta ba tare da zagi ba ba tare da ambaton sunan mutum ba ba tare da kokarin cima mutum mutunci ba cikin sirri a kire mutum ai mai nasiha sai shi gyara to shi yasa munafikai kullum sun kaji aya wanda take tana bugun halayensu to suna ɗaukar ta ita ce a matsayin ra'dun tsawa kenan ita ta waɗansu suke ce ma aradu wa barqun da kuma walqiya walqiya su ne ayoyi waɗanda munafikai suke gani waɗanda kamar akwai cin nasara gare su ma'ana in an ka faɗi ayoyin da masu imani da cin nasara sai su ta tsammanin su ma suna ciki ko kuma in an ka ce wajen yaƙi an ka samo ganima sai su ga albark akwai walqiya suna jin daɗi yanzu an ce an ci nasara to waɗannan su ne abubuwan da Allah subhanahu wataala ya siffanta da waɗannan abubuwan ba wai ana nuhin mulkiya bace ko kaza ko kaza a'a ayoyin alqur'ani ne Allah ya rarraba ya kakkasa irin yadda munafikai suke ganin su sai Allah ce ya kazul barqu yaqtafu absarahum wannan walqiya ta yi kusan ta tafi da ganin su da an yi wal wal saboda tsananin haske ko yanzu in ana akwai duhu akwai duhu in ka tadda kanka an kai walqiya sai kamar garin ka zai tafi sai Allah ce kullama adaa lahum mashawfihi duk lokacin da an kai walƙiya cikin wannan hadari sai su tahi cikin musulunci kenan da sun ga an dan samu an kai walƙiya an ka samu ganima ana jin daɗi Allah ya saukar da ruwa an kai noma an ka cika rumbu da abinci to sai su ce kai wanga musulunci shine an gaskiya ya kamata mu ƙara matsawa wa idza azlama alaihim qamu idan kuma aka samu musiba qamu sai su tsaya dama shi wanda bai son ka saboda Allah da matsala ta samu sai shi jayewa ce ko ba hanga ba da Allah ya sa ba a yi ruwa ba su kai addinin ga kuma annabi Muhammadu gaskiya na ha da an kire malamai sun kai sallar roƙon ruwa ba a saukar da ruwa ba sai a ce kai malaman ku na gaskiya na suna da imani ba haka nan bane ku gyara halayenku don haka wanda ga bin Allah zai bi Allah ko cikin tsanani ko cikin sauki amma wanda bai da imani to da an fara samun jarabawa nan da nan za ka gani ya gwamci kuma haka ne ba wai Allah subhanahu wata'ala ba ko rayuwar mu ta duniya wanda duk an mutumin gaskiya to wallahi zai bi ka ko cikin halin tsanani ko cikin hali na wadata amma duk wanda kaga in akwai wadata yana tare da kai in babu wadata baya tare da kai to wallahi tallahi wanda mutum ba masoyin ka bane الشاعر يكي سوى الأخلاء الرخاء كثير وعند البلاء هم قليل وكل أخ يقول أنا وفي وليس يفعل ما يقول سوى خل له حسب ودين فذاك لما يقول هو الفعول يسي الأخلاء أبو كي وأن أكي جن دادي تاريد الرخاء waɗanda suke cikin lokacin sauki akwai wadata Allah ya baka matsayi kana minister ko president ko prime minister Allah ya baka ilmi kana da ilmi mai yawa an baka wani matsayi mutane suna zuwa suna tare da kai Allah ya baka dukiya kana da kuɗi to kana tare da mutane kafir masu yawa bakin kofarka akwai mutane bakin ofis ɗinka akwai mutane gidanka akwai mutane masu aza shayi daban masu wankin tuwahi daban yan hira daban yan kawo labarin abin da an kai cikin gari daban duka in kana tahiya kowa yana tare da kai amma wa indal bala'i humu qalil a lokacin da musiba ta sabko waɗannan yan kaɗan da sai ka iske mutumin da kake iske mutum arba'in bakin ƙofar gida sai an yi sa'a a samu mai imani wanda zai rinka zuwa fi sabilillahi su hira da sun ka saba yi sauran duka tunda babu babu nuru babu kuɗi to su ma babu sun khalas in kuma nuru sun zo su ma sun zo to kaga waɗannan munafikai ne su ba ina fata an fahimci ba wai abokanka ba hatta da ƴan uwanka akwai wanda zai ma wannan kai hatta da matanka sai ka samu wanda za ta ma wannan ya zama to akwai kuɗi to tana nan cikin gida za ta yi biyayya ta kawo hijabi ta sa tunda ka ce kai fa ba a zama da kai sai an sa hijabi sai ta sa hijabi in ka ce kaza ta kaso ta yi dan da ka talauce na farko dai shi dai ko ta rabu da kai na biyu ko kuma ta zamna ta da kai ta cigaba da maka wulakanci hijabi sai ta kisawa in ka ce a sa hijabi ta ce ba ta sawa saboda can wancan lokacin hijabi an sa shi ne ba don Allah ba saboda kai mai kuɗi ne yanzu ko kai talaka ne sai dai kai hakuri shi yasa matan talakawa yana da wahala su yi mazan su biyayya saboda Allah su ma masu kuɗi matan su yana da wahala su musu biyayya saboda Allah domin yin abu don Allah shine ka yi shi cikin lokacin tsani da lokacin sauki ka yi shi lokacin da mutumin nan yake nan da lokacin da baya Allah ya ganar da mu sai Allah subhanahu wataala ce wa idza azlama alaihim qamu walau sha Allah da dai Allah ya so la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da ya tafiyar da jinsu da garin su da Allah ya so da ba su ma saurari ayoyin shi ba da ma ba su ga manzon shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah ya so wannan domin inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ayyuhan nasu ubudu ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الناس wannan kira ne ga dukkan mutane ubangijinsu ya kiraye su yace ya ku mutane u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta ma ubangijinku wanda ya halice ku walladina min qablikum kuma wanda ya halicci mutanen da suka gabace ku la'allakum tattaquna dan saboda ku kasance cikin masu takawa nan Allah subhanahu wata'ala yayi kira ne ga mutane shine awwalul amri inji malaman tafsiri umurni na farko wanda zuwa a cikin alkur'ani bayan suratul fatiha da wannan suratul baqara kira ne zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya kenan ya ku waɗanda kuka yi imani da ya ku munafikai da ya ku waɗanda suke kafirai gaba ɗaya abinda Allah subhanahu wataala ya halicce ku shine ku bauta mishi Allah bai halicce mu ba kan komai sai dan ibada Allah bai halicce ka ba dan saboda ka je kai masha a cikin duniya Allah bai halicce ka ba dan bidan kuɗi Allah bai halicce ka ba dan bidan tuwo Allah bai halicce ka ba dan siyasa Allah ya halicce ka dan ka bauta mishi shi yasa wani daga cikin masu wato malamai yake yin addu'a kullun yake cewa Allahumma shghilni lima khalaqtani min ajli wa qini an anshaghila lima khalaqtahu min ajli ya ce ya Allah ka shagaltar da ni saboda abin da ka halitte ni saboda shi Allah ka tsare ni kan in shagala zuwa ga abin da ka halitta saboda ni abin da Allah ya halicce ka saboda shi shine ni shine ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un Allah bai halicci mutum da azumi sai don su bauta mai to kuma Allah ka tsare ni don kan in shagala ga abin da ka halitta saboda ni ita ce duniya gaba ɗaya duk abin da a cikin sammai da kasai Allah halicce su ne saboda ku huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a duk abin da a cikin cikin sammai da kasai Allah halice shi saboda ku domin Allah subhanahu wataala bai da bukata zuwa ga tuwo Allah bai bukata zuwa ga hura wannan ranar da take kawo muku system energy solar da naman ku da kuke shanyawa da kuma ƴaƴan itace da suke nina saboda ita Allah subhanahu wataala bai da bukata zuwa ga wannan wata da yake zakkuwa ya biyo ku ji sanyi ku gane adadin kwanaki da shekaru Allah bai da bukata zuwa ga wannan dukan abin da a cikin sammai da kasai Allah halice su saboda ku to shi yasa Allah yayi kira ga kowa ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta ma ubangijin ku shi kadai wanda ya halice ku nan da ake samun matsala domin waɗansu sai sun fifita abin da Allah ya halice shi saboda su kaga yanzu misali an ka zo an ka ce za a yi sallar la'asar anan imam malik ko azhar da an yi minti goma sha biyar ana sallar la'asar duk wanda ya cikin masallacin ga sai dai ne ya ɓaci sai kaga ana tsoki wanga limami ya dauka mutane sallah ko kuma yanzu misali sallar tarawih da ake nan Imam Malik da yake ana sauke alqur'ani kullun izi biyu ake karantawa wani ko kudi da ka bashi zuwa nan yin sallah amma in an ka tashi daga nan za a doke shi a sai kongare har kasar difa in an ka zo difa a yi tsaye cikin rana awa goma ya zo ya yi tsaye bakin titi yana jiran shugaban fartin su ya zo in ya zo cikin tururuga ya daga mai hannu bai ma san akwai shi ba awa uku cikin rana saboda wani mutum ya biyo ka daga mai hannu amma sallah minti biyar sai kaji mutane suna tsoki wannan sallah ta yi tsawo wannan sallah ta yi tsawo limamin nan yana damun mutane a'a to kai yanzu bauta ma ubangijin ka shine kake fi wato ka fifi ta kai tsaye ka jire shugaban kwartin ka sai ya biyo ka daga mai hannu Allah ya sawaba don haka eh budu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta ma ubangijin ku wanda ya halice ku tunda shi ya halice ku to bai dace ku bauta ma kowa in ba shi ba wannan shine magana tunda Allah subhanahu wataala shi dai ya halice ku to kuma shi kadai kamata ku bauta ma don haka duk wanda yake bauta ma wani wanda ba Allah ba to ya tabbatar da cewa ya kawo dalilin da ke nuna cewa wannan abin shi ya halice shi domin wanda ke bauta ma gumki ko yake bauta ma wani Allah waɗannan abubuwan ba su suka halice shi ba to tunda Allah shi halice ka wai kamata ka bauta ba Allah subhanahu wataala sai ce yace wato i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum da sun gabace ku da mu da kafirai duk mun yadda Allah subhanahu wataala halice mu la'allakum tattaqun dan ku kasance masu cikin takawa sai Allah subhanahu wataala yace alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shi ya sanya muku kasa ta zama tushen fida gare ku ga sanan kuna taka duk inda zaku ko ba haka nan bane inda Allah subhanahu ta'ala ya so kasa ta kama sai ta kama eh kamar yadda ta kama qarun da sauran kafirai Allah ce ma kasa ta kama qaruna fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard kuna tsakar tahiya kuna gani kuma yanzu ana girgizar kasa sai ku ji an ce an yi girgizar kasa kasa ta kama mutun kasa ko ba haka nan bane to Allah na cince da kasa mina na rike kasa ikon Allah kai da kanka baka taba sanin abinda a kasan kasan kasan kasan kasa ba waye rike ta Allah subhanahu wataala ga ta nan ka taka duk inda zaka tafi ka dauko mota ka sa preme ka sa diesel ka dauko kasiya ka sa preme ka yi 00 ka fi zuwa inda zaka duk wani na duk wani na ka wuri ko wani wani na rike maka ga kasa Allah subhanahu wataala to inda Allah bai shimfida da kasa ba ya za ku yi was samaa bina'an Allah ya sanya sama ta zaman to ruhi ga ta nan tunda an ka ayyuka kake ganin ta kuma haka kai jin labarin ta ba ta taba barkewa ba ba ta taba tsagewa ba kuma ba ta taba faduwa ba ba ta taba kumcikewa ba an kace kai ga wannan abu da sama nan ya kumcike yanzu ko duk gine-ginen da an kai na shekara 100 in ka zo suka iske sun samu tangarta in ka dibi ginin da an kai yanzu yanzu in ka diba nan da shekara biyu da kaji ba suka iske nan ya tsage nan ya tsage nan ya tsage amma sama fa tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicce ta ba ta samu tangarta ba Allah subhanahu wata'ala ce wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama kun ga babba aya wanda duk duniya babu wanda adda izinin da saukar da ruwa in ba Allah ba ko ba ku gane ba America ba ta iya saukar muna da ruwa zamanin jori an kai yunwa Niger sai an ka ce to ya kamata a saukar da ruwa a Niger sai an ka sai an ka dauko jirage an ka zaka an ka hu an ka zaka an ka abinda ake yi an ka kari ruwa sun sauka waɗanda a tsohi ba mu labari ko ba wannan ba zamanin jori an taba dauko jirage dan saboda ai hadari a cikin Nijar ruwa sun sabka a ruwa suna sabka ne lokacin da an kabar sakon Allah lokacin da an kabar shangiya an kabar zina gwamnati ta dauki mataki an ka kakka na yan kwaya an ka liki an ka dauki matakai na hana sakon Allah a bayan kasa masu orchestra masu kiɗi na siyasa duk an ka aje cikin gidajen tele aka hana waƙoƙi na shashanci irin feyetonkin nan da rashin mutunci da ake gudu cikin tele cikin watan azumi duk in an ka an ka bar wannan to Allah subhanahu wataala zai saukar da ruwa amma dan zan ce a zo a sako malamai su su roƙon Allah me yasa ba ku kiran manya mai France ta zo ta kawo muku ruwa dan me ku kiran malamai ku ce mallan ya sa riga a sai nan Grand Mosque na masallacin Kadafi ai roƙon Allah Allah ya kawo ruwa a kai kuna da iko kuna da polisai kuna da sojoji kuna da ajan sekere kuna da wa kuna da france uwa kuna da america ta sayo muku ruwa cikin nijar a samu ruwa to wallahi wallahi duk wanda bai ji tsoron Allah ba ya hasara duniya da lahira dan haka fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sai Allah ya fitar ta hanyar wannan ruwan ath-thamarat ƴaƴan itace inda Allah bai yi ruwa ba da waɗannan ƴaƴan itacen ba za su fito ba to kuma wani da Allah izini su fito da ƴaƴan itace Allah subhanahu wataala babu wani wanda zai iya hiddo ko da dan mangurguda ne a duniya rizqan lakum su kasance arziki gare ku shi yasa gashi nan sai ga an dauko mangoro da burkina kana iya kirga ko bugun mangoro na miliyan nawa ake shigowa da shi rana guda rizqan lakum eh in kana da danga mangoro ya kai ka iba ka kai kasuwa ka sai suwa in kana da mangoro ka kai ka sai suwa in kana da lemu ka kai ka sai suwa arziki na gare ku ko ko kai ma Allah wani abu na ce sa Allah ya zo maka shi ko kana da ikon da zaka sa wasu sai Allah ya maka shi dole mina na kai a cikin jami'i na sallar subahin sai ka shekara goma ka samu sallar jami'in sallar subahin ba kuma gonar ka tana da Allah na hiddo maka ayyai ta ce to ni kaka ni kaka nushi sallah ba ta sha maka kai ba sai lokacin da ka ga dama kaka yi az-zuhr da al-asr a hada su lokaci guda magriba da isha'i a hada su lokaci guda sallar subahi wani ma ya mace ma tun wani lokaci marbi ne da ta samu jami'in sallar subahi amma kuma shikenan shi dai son yake Allah ya taimake shi ai sai muna addu'a Allah ya taimake mu Allah ya kyauta to fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kuna da sani malamai suka ce waɗannan ayoyin guda biyu sun kumshi kalimatu shahada wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalilin su kuma da Allah ce fala taj'alu lillahi andadan da Allah ce wato fala taj'alu lillahi andadan kore dukkan wani abu wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba shine la ilaha sai Allah ce u'budu rabbakum illallah kenan akwai ayoyin da ba sai an ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a akwai lokacin da cikin ma'ana Allah yake kawo su kaga da Allah ce fala taj'alu lillahi andadan ma'ana la ilaha babu wani abin bauta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum illallah subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut kaga an i'budu allaha wajtanibu at-taghut ijtanibu at-taghut la ilaha an i'budu allaha illa allah subhanahu wa ta'ala faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa faman yakfur bit-taghut duk wanda ya kafirce ma dukkan abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba kaga la ilaha wa yu'min billah yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa hakika yayi riko da igiya igiya mai karfi ita ce kalmatu la ilaha illallah Allah ya sanya mu daga cikin wadanda muka yi riko daga cikin ta to ina ganin yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci ya matso nan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna mana sai kai muna addu'a sai gudun Allah ya kai muna wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi a nan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani daban ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam ya ce malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zubar goshinsa kamar yadda malam bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka su haɗa da sauki sai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikin sa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙin ka kai da kai tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yi amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malami ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta kumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniyar yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa barawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko sai dai ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio la voix de l'islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya dau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi to sai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka bashi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka tsoka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum ya yi wani aiki zufarsa ce zufar goshinsa ne wahalarsa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan kaci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarinsa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko me ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko cd ko katin memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan ka yi haka ka yi kuskure abinda ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke bukata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kaset ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zara ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malami ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku uku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kamu mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya dan uwa musulmi kun dai ji irin hadarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayan su mallakar Studio La Voix de l'Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko carte memoire idan ba anan ne Studio La Voix de islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku fada tarkon shedan ku nemi kasar din ku na wa'azi ko sai dai ko carte memoire a studio la voix de l'islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku wassalamu alaikum